من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta rana asabar daren lahadi yau uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 wannan shi ke alamta haduwarmu na uku a wannan wata na ramadana da kuma nufin tafsirin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ne kuma ya ba mu ikon biye mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya kyautata ƙarshen rayuwarmu a jiya mun fassara ayoyi guda biyu aya ta 100 guda uku ko aya ta 115 da 116 da kuma 117 zan so malam sadiq ya maimaita mana daga fadin Allah wa qalu takhadallahu walada insha Allah sai mu dora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون gaba guda ɗaya da ya kamata mu cike da ita a tafsirin jiya lokaci ya kure shine faɗin Allah madaukakin sarki wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah madaukakin sarki ya nufin ya zartas da wani abu sanu dai yakan ce ne da shi kasance sai ya kasance wannan gaba tana da matukar muhimmanci a rayuwar dukkan wani mutum musulmi domin gaba ce da take daga cikin rukunnan musulunci guda shida da ake bukatan kowane musulmi ya cika shine imani da kaddara mai daɗi da mara daɗinsa. ya nuna Allah ta'ala yana kaddara abubuwa a yanda ya so a lokacin da ya so idan aka ce kaddara mun sai na daga cikin abin da ake imani da shi a cikin hadisin mala'ika jibril wanda ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da abubuwa guda shida daga ciki ya tambaye shi game da abin da ya shafi ƙarfi ranar lahira sai ya ce bai sani ba ko ya ce wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayan sani ba amma daga cikin amsoshin da ya bashi akwai maganan kai imani da Allah da manzansa da littattafai da mala'iku da rana ta ƙarshe da kuma mutum ya imani da ƙaddara mai daɗinsa da aka sun haka idan aka ce ƙaddara ana nufin faɗin Allah subhanahu ta'ala wato duk Allah shi ne ke kaddara dukkan wasu abubuwa da suke faruwa duk abin da kaga ya faru mai daɗi ko kishiyarsa Allah ne yake da ikon ya sa wannan abin ya faru kuma Allah ne yake sa mu abin lokacinsa duk abin da Allah ya ce lokacinsa yayi to babu wani dan adam da ke iya wato asalin jinkirta wannan abu ko ya gaggauto da shi ko ya nuna faruwarsa Allah ta'ala ke sa komai ya faru a lokacin da ya so sannan kuma Allah madaukin sarki shi ne wanda ya san faruwar abin ma tun gabanin abin ya faru ya san yadda zai faru ya san wurin da zai faru dukkanin waɗannan suna daga cikin abin da muke imani da su na daga abin da hura rai da ake maɗan adam a cikin cikinsa sannan allah madaukakin sarki iliminsa ya rigaya a kan faruwan abin da ma ya sa zai faru ɗin mu dai ɗan adam dole ne mai biyayya ga ƙaddarar allah ko da mun ƙi ko da mun so domin ɗan adam yana iya sa abu ya sa masa lokaci sai kaga abin bai yiwu ba gashi kuma yana da duk wani iko da zai iya sa abin ya faru amma a sama da shi akwai wanda ya fi sa iko shine Allah subhanahu ta'ala. idan nasa lokacin bai yi ba to babu wanda kuma zai iya zartar da abin da ba shine ba haka idan ya ce lokacin abu yayi to babu kuma wanda zai iya cewa asalin wato ba abin nan ba zai faru ba wannan yana daga cikin abin da ke ƙara ma mutum musulmi imani da Allah madaukakin sarki da sa shi ji tsoron faruwan alkiyama tunda Allah ta'ala ce tabbas alkiyama za ta zo to abin da ya saura kawai kai shirin yadda zaka fuskance ta amma batun cewa za ta zo ba za ta zo ba ya za a yi wannan ba naka bane mai gayya mai aiki mai abin gaba ɗaya ce za ta faru to sai ka fara shiri kawai to don haka na ana so duk musulmi ya san da wannan kuma ya sani duk wani abu da yake faruwa a ban ƙasa yana zuwa ne daga ilimin Allah maɗaukakin sarki da kuma ikon Allah da nufinsa wanda abu ne sananne a cikin addini da hujjoji masu yawa yankakku in ka bi ayoyi da hadisai za ka tadda wannan da yawa kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin littafin sarfatul bari in ka duba za ka ga waɗannan bayanai duk da yi magana a kansu wasu malaman kuwa suka ce idan aka ce kaddara shine abin da ilimin Allah ta'ala ya rigaya a kansa sannan kuma alkalami ya gudana a kansa Allah ta'ala ya halicci alkalami ya ce rubuta ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru a nan duniya har alkiyama wannan kuma ya faru shekara hamsin kafin a halicci duniyan ma kanta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a haifuwa na ɗan wane jikan wane a garin gombe a gari kaza zai zo mai kuɗi ko zai zo talaka zai zo mai mulki ko zai zo wafadi zai rike kaza zai har litar ruwan da zaka sha sai da ya rubuta lita nawa zaka sha a rayuwarka Allah ya riga ya san da wannan kuma ya kaddara wanda kuma ba naka bane ba za ka sha ba wannan yana daga cikin alamomin da ke sa a ji tsoron Allah kwarai da gaske ina tuna wani abokinmu a cikin garin Kaduna wanda ya kira ni a waya ya ce mun ga sarkinsa bai da lafiya yana asibiti yana cikin wani yanayi don Allah ko zan zo ina zuwa asibiti na gansa dattijo ne ko a kwance ka kalle shi wallahi ka san mutumin kirki na iya babin kyautata zato ina zuwa kusa da shi sai zan je wurin kansa in gaishe shi sai ya ce min ai baya gani sai na ce subhanallah dama bai gani ne sai ya ce wallahi a yau ganin shi ya dauki na duka na ce mai baba sai ce mun baya ji na ce dama bai ji ne ya ce wallahi a yau jinsa ya ɗauke gaba ɗaya duk abin da za a iya yi na, asibiti ga sunan an siyo magunguna iri-iri ga likitoci iri-iri a kansa wani na ta kafa wani na ta kai an sa masa ma abinci ta hanci ake kokarin yanzu a bashi a ga ko zai shiga duk yanda aka ɗiga ruwa a bakinsa a gabana sai ruwan ya ƙware da shi sai ya tari sai ya dawo da ruwan a takaice dai duk waɗannan abubuwa da na ce masa a kwana nawa ke yana jinya ya ce yau aka kawo shi asibiti a jiya ma sai da je sulhun aure ya sulhu na wani aure da aka samu saɓani da ƙafansa da lafiyarsa da ƙarfinsa amma ƙasa da awa goma sai gashi Allah madaukakin sarki ya canza al'amarin gaba ɗaya na kama hanya zan tafi Kano wurin Malam Aminu Ibrahim Daurawa sai ya kira ne ya ce Allah ya masa rasuwa ma'ana an riga an gama kaddara duk ganinsa da jinsa da cinsa da shansa an zo ƙarshe numfashin ne su ma da suka kai iyaka Allah ya tsaye da su to wannan ita ce ƙaddarar da ake so kowa yadda da ita kuma idan mutum ya san da wannan ko shakka babu zai ga girman Allah a sarari ko a ɓoye shi yasa malamai suke ƙara nuni akan wannan cewa abu ne wanda yake sananne yankakke kuma wanda aka san sa a cikin ilimi Allah ta'ala ya riga ya kaddara duk abin da zai faru har abada wanda Allah subhanahu ta'ala ya san da haka ya kaddara su akan halittu kuma ya sanya abubuwan da za su kasance gabanin ma kasancewansu da yadda za su tabbata har bayan wato rayuwa baki daya a cikin alkur'ani da hadisi Allah subhanahu ta'ala ba wuri daya ba ba wuri biyu ba ya ja hankalinmu akan imani da kaddara dinnan sabili da imani da kaddara kwanciyar hankali ne ga mumini rashin yadda da kaddara tana sa mutum ya auka wa halaka da shiga uku da dana sani kuma ya dawo yana nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul qamar malam sadiq zaka tuna inna kulla shay'in khalaqnahu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ta'ala ya ce lalle mu dukkan wani abu mun halice shi da kaddararsa wane zai yi mulki zai yi dukiya zai yi sarauta kamar yadda ko an yi ko an so haka zai kasance ya ishe mu misali tarihin annabi musa da fir'auna yadda fir'auna ya yi ƙoƙarin kashe rayuka don ya tabbatar da ya kashe annabi musa amma saboda allah ya nuna masa shine buwaye gagarau sai ya ba sa rainansa ya tashi a wurinsa a ƙarshe kuma shi ya mulki shi aka halaka shi to kaga wannan ƙaddara ce da Allah ta'ala ya kaddaro ta kan haka din sannan kuma a wani wurin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin suratul ahzab la ka yatina wa kana amrullahi qadara wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah subhanahu ta'ala ya ƙara faɗa mana a cikin alkur'ani cikin suratul taha thumma jita ala qadari thumma jita ala qadari ya musa kun ga waɗannan dukkan ayoyi ne na alkur'ani malam usaimin Allah ji kansa da rahama yace duk musulmi a ban ƙasa abinda kawai ke bukata a bashi dalili ingantacce ko da kalma biyu ne daga alkur'ani ko hadisi idan magana ta tabbata daga Allah ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan magana ta cancanci na farko kai imani da ita na biyu kai aiki da ita duk in za a cika duniya da surutu ya saba mu wannan ƴan kalmomi ba matsayin ka na musulmi mai gaskiyar imani wannan wahayin ya ishe ka wannan nassin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsar da kai wannan misalai ne na ayoyi guda uku hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Umar dan Khattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da na kawo mana dazi yake cewa wa an tu'mina billahi wa an tu'mina billahi ko kai imani da Allah wato tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi a ƙarshe ce kai imani da kaddara wato mai dadin ta da mara dadi kamar da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi sannan wani hadisin ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa Jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bawa ba zai taba yin imani ba cikakken imani har sai yayi imani da kaddara mai dadinsa da mara dadinsa kuma sai mutum ya san cewa lallai duk abin da ya same shi dama tun fil azal Allah ya kaddara wannan abu ba zai taba suɓuce maka ba ke sa malamai suka ce ko haramun ne mutum ya je ya ci rashin haƙuri ya sa ya ci haramun ɗin da ya haƙuri dukiyar arzikin za ta zo masa ta halal dama can nashi ne gajen haƙurin shi ya sa ya je ya zakke ma wannan halaliyar ta hanyar haramun to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abinda zai Allah ya kaddara zai samu mutum sannan ya zo ya subuce masa sannan haka duk abin da Allah ya kaddara ba zai samu mutum ba to duk duniya idan sun taru akan samuwan wannan abin ba za su iya samar da shi ba wannan hadisi dai ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da har gobe ya faru da mu ni da wasu abokaina wanda ban taba manta shi a babin abin da ke ƙara min yadda da kaddara wanda na gani da idona malaminmu Profesor Mansur Sakkwato Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana wani lokaci ya gayyace mu mun je garin Sakkwato an yi karatuttuka da wa'azuzzuka da sauransu da za mu koma garin Kaduna sai muka shiga gidan mai za mu sha mai a motar sai wata fara haka ke cewa fara a Gombe da to masha Allah in kun ji na sauka sai ku kawo taku Hausan dan a gamu abubuwan su daidaita a fahimta da wannan fara ta shigo cikin mota dukkaninmu bayan an gama shan mai mun yi iya kokari mu fitar da ita daga motar wallahi bata fita ba sai daga za ta dauke mana hankali ni ke tuki sai na kyale ta nace sarabu da ita muka neme ta ma muka rasa muna cikin tafiya wani mai motar haya irin 806 din nan Pijo mai cin mutum goma ya shako ta da mutane ni dai na san muna tafiya kusan 110 ko 120 a wannan yanayi amma shi gani yake ba tafiya muke ba wuta ya fitilla ya hon ya fitilla in matsa in ba shi hanya da dai Allah ya sa na samu sarari sai na matsa ya wuce malam kace kibiya ce aka harba ta a guje muna zuwa gaba wallahi sai muka tadda shi yayi hatsari kwatsa kwatsa mutanen da ke cikin motar nan kusan galibin su sun koma ga Allah wanda kake ganin sa da danken gani shine wanda ga kashi a waje ga jini a jikinsa wani mutum ya taho da motarsa ko wasu suka gaba da gaba suka haɗe ga wannan shi dai ɗan wanda ke tuka motar saurayi shi ba a maganar gawarsa wancan na gefen ne da yake kamar magagin mutuwa ake ƙoƙarin yaga motar a fito da gawarsa sai daga ba muke jin shine kwamishinan inec na jihar zamfara shi wannan dattijan dan sannan likita ne ya gama aji uku medicine yake karanta mbbs yake karanta amma wannan mutum ya zo sun aran gama dan daidan take mutu shi ma uban daga baya ce gagarin ku haka kaga wannan kaddara ita ta kai shi ga wannan gudu din kan kuma ta wancan fara da ke cikin mota har sai da muka iso garin kuntuwa bayan dai duk an gama abin da za a yi na waɗannan wanda suka rasu akwai wuri da ake maraban kuntuwa inda ake bi ta bypass da inda ake shiga gari wanda ya fito daga Sokoto mun tsaya za mu sai biredi ne ko gwaiba a wurin wallahi sai ga faran nan ta fito da gudu tana fitowa sai cikin bakin wani kadangare shi kuma yana kwanci a inuwa cap kawai ya buɗe baki kawai ya kama ta ce wala gaba ɗaya mu ai mu kabbara ma mun kasa yi wallahi sai kallon juna kawai muke da ni da wani malam Salisu Hassan ana ce mai webmaster a garin Kaduna sai kawai ya kalle ni in kalle shi wato wancan kaddaran ajali ta kawo shi ya zo ya rasu shi kuma wannan arzikinsa ne Allah ya sa tun daga jihar Sokoto sai da muka ciwo kilomita sun kai nawa mun manta da wata fara a cikin mota wallahi tana fitowa sai cikin bakinsa kawai sai Allah ta'ala ya bashi abincinsa daga kai kawai ya koshi to wannan darasi ne mai tarin yawa da ya kamata musulmi ya dauki zina a cikinsa abu ne da ya kamata mutum ya sallama ma Allah wato ba abin da ke ba mutum inshirafus sadr yalwan zuci ya ji ya nasu yana rayuwa cikin aminci kamar yadda da kaddaran Allah madaukakin sarki saboda duk yanda zaka so ka juya wani abu idan Allah bai ce lokacin juyawan sa ba za ka iya juya shi haka nan duk yanda ka so ka kawo abu ya faru idan lokacin sa bai yi ba ba za ka iya kawo shi zo ya faru ba abinda lokacin sai ku ba ka iya jinkirta shi ba to musulmi mutum musulmi mumini idan ya samu wannan ana so ya zamto yayi hakuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin sunna lokacin da abinda baka so ya faru da kai sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'ala haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa wannan yin sa ne kuma ga hadisin mala'ika jibril wanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bangaren hadisin yake cewa malaika jibril ya yi mun busa a cikin raina ya faɗa mun cewa babu wata rai da za ta mutu ta koma ga Allah har sai ta gama kammala cinye arzikinta don haka duk abin da ka ga baka samu ba to dama ba naka bane ka yi hakuri rayuwa gaba ɗaya idan kana so ka zauna cikin jin daɗinta to ka yadda da abu biyu waɗannan abubuwa biyu su ne godiya da haƙuri ba za ka taɓa fita a cikin guda biyun nan ba ko dai an maka abin da ranka ke so kana jin daɗi to yi maza maza ka gode saboda a ƙara maka Allah ramma wa yasta azana rabbukum la in shakartum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lashadid Allah ta'ala cikin wannan aya ya nuna she mu cewa Ubangiji ta'ala ya yi shela kuma ya ba da umarni cewa duk wanda aka yi ma ni'ima ya gode to Allah ta'ala zai ƙara mishi kamar yadda wanda ya yi ma Allah butulci to azaban Allah mai tsanani ne Allah ka tsare mu da butulci sannan haka nan haƙuri yana daga cikin abin da ake so mutum musulmi yana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kansa ma yana da tsananin haƙuri da Allah ba shi da haƙuri subhanahu wa ta'ala to da ba wani ɗan adam da a yanzu kuma yake rayuwa a bankasa saboda ba wanda zai iya jure irin cutarwa da ake ƙoƙarin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hana kuma mutane suna zakkewa Allah ya ce kar a yi mutane suna yi Allah ta'ala ya ce a zo a yi wasu kuma sun birit sun ƙi kuma gacinsu nan gashansu nan duka yana ba su bai rage komai a ciki ba Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya san shi sani na ilimi na haƙiƙa to dole ya zamto yana sallama ma Allah yana kaunan shi kuma yana biyayya gare shi shi yasa ko saban Allah kaga mutun yana yi daga cikin hanyoyin da zaka iya hana shi saban Allah akwai tunasar da shi siffofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa Ibrahim bin Adham ɗaya ne daga cikin magabata wani mutum da yake da tsananin saban Allah yazo ya ce ma mutane ni fa kun ganni ba irin zunubin da bana iyawa suka ce mu kuma muna ga da zaka je wurin Ibrahim bin Adham yayi maka wa'azi to muna ga da Allah zai iya saka shiru saboda Allah ya masa baiwa mutum ne mai gudun duniya kwarai da gaske bawon Allah ne na ƙarshe da yaje ma shi ya same shi ne da izgilanci yake cewa da shi wai an ce kaga shi bai yadda ba kenan wai an ce idan kai mun wa'azi kila zan iya tuba in shiryu sai ce da shi shirya hannun Allah take kaga tun daga nan zaka gane zai ci nasara akan shi tun da ya mai da al'amar wa ufawwidu amri ila Allah duk abin da ka mai da shi ga Allah to zaka ci nasara yace Allah ne ke shirya taswa amma dai abu ɗaya nake so da kai ka kiyaye abubuwa guda biyar in zaka iya kiyaye suka je kai duk irin zunubin da ranka yake so yace mishi ni fa ba irin zunubin da ke mun dodorido in kasa yin za ka ce abu biyar kadai ya ce inda za ka kiyaye abu biyar ba matsala ka je kai duk zunubin da za ka yi sai ce to faɗe su amma ban muka je gaban Allah ran alkiyama ya kamo ni zan ce kai ka faɗa ya ce eh ka ce ni na faɗa na yarda ya ce to faɗe su ya ce na farko idan za ka yi sabon Allah ka yi iya ƙoƙari ka je inda Allah ba zai ganka ba kuma kun yi turus ko shi ma haka yayi shi ma haka yayi ya ce inda Allah ba zai ganni ba sai ce to ina ne na ya ce a'a ai kai da ke son yin zunubi kai za ka nemo kai da ke so ka more ma zunubi ai kai za ka nemo ya ce to ni gaskiya ban san inda za ni inda Allah ba zai ganni ba amma dai kome na biyu ba biyar ya ce ba to kome na biyu ka faɗa ba zai kai wannan wahala ba sai ce to na biyu ka je ƙasar da ba ta Allah ba ne ma'ana ka nemi biza ka tafi wata ƙasar da ba ta Allah ba ya ce mai ƙasar da ba ta Allah ba ya ce shek ina kenan ya ce ita ma nemawa za ka yi nemawa za ka yi ya ce to ni gaskiya tsakani da Allah ba zan iya wannan ba ya ce to ka ɗauki na uku ya ce meye shi ya ce to inda Allah na ganin ka kuma ba ka da kunya ka saba mai a ƙasarsa kuma mallakansa to karkaci daga arzikinsa ko numfashinsa ko ruwansa ko abinci sai ce mutuwa kenan fa ya ce an ce mutu in ban ce ba ban sha ba ban shaƙa ba a kan kalla ai makabarta sai a ƙara yawa sai ya ce da shi a to yanzu kai Allah na ganinka a ƙasan shi arzikinsa kuma ka saba mai ya ce to gaskiya in haka zai faru sai dai ko ka je na hudu kila ce ma sauki ya ce to ko na san ba zai kai wannan wahala ba ya ce ka tanaji ƙarfi na gaske randa mala'iku suka sauka ɗaukar ranka kakkabi suka yaƙe su ya ce wa zai saurare ni mutane da sun fi ƙarfi na cewa zai saurare ni abinda sun fi ƙarfi na sai ce to wallahi idan har ka san cewa in sun zo ɗaukar ranka ba za ka yi ƙwatan kanka ba to tuba shi ne na biyar shi ne ce to ba ko sai an jima ba yanzu ne lokacin tuba ma'ana sai tuba zuwa ga Allah ta ga sanin siffofin Allah da sunayensa yana taimaka ma mutum da sanin kaddara da Allah ta'ala yake yi ‘yan uwa hadisi ya tabbata daga Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce bawa ba zai taɓa zama mai cikakken imani ba har sai ya imani da abubuwa guda hudu ku kiyaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai mutun ya shaida babu abun bauta bisa cancanta face Allah shi shi kadai kuma lallai ni jakada ne na Allah Allah subhanahu wataala shi ya aiko ni kuma ya aiko ni ne da gaskiya ba ƙarya bane sannan yace kun ji daya kenan ko ko mu ce biyu a matsayin daya sannan yace sannan bawa ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya imani da mutuwa ya san cewa kowa akwai lokacin da Allah ya ɗiban masa kuma in lokacin nan yayi za a neme shi za a rasa haka ne ko sannan kuma sai mutum yayi imani da alba'af za a tada mutane bayan mutuwa kowa zai taso tsarara kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hufatan uratan gurla mutum zai taso huntu babu takalmi gashi tsarara babu tufafi har na na Aisha a wata riwaya take cewa kaf lallai za a ji kunya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ke diyar mai gaskiya ai a wannan ranar fitinar da ke tare da mutane ma baka gane tsirara mutum ya ta koya yake Allah ta'ala ya faɗa mana kaɗan daga cikin abin da zai faru ka farkon suratul hajj ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna
zalzalatal يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع, ذا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد a takaice cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya nuna mana tashin hankalin ranar alkiyama yana da girma daga ciki mace za ta rinka haife abin da ke cikinta ta danna da gudu ba tare da ta damu da mai ta haife sannan za ka ga mutane cikin maye ka ɗauka sun sha kayan maye ne kamar giya amma kuma Allah ta'ala ce ba maye ba ne azaba ce ta tsanani a wannan yini ya Allah ka sauƙaƙe mana a wannan rana don haka nan manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin yace bawa ba zai zama mai cikakken imani ba ma'ana gaba ta hudu kenan har sai ya yi imani da kaddara idan mutum imani da kaddara to imaninsa ya cika wannan hadisi Imam Tirmidhi da Imam Ahmad su suka ruwaito Allah ya musu rahama sannan wannan hadisin ya zo daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce dukkan wani abu da kake gani a ban ƙasa Allah ya halicce shi ne da kaddaransa hatta mutumin da yake fi kowa ajizanci da lalaci in Allah ya so sai kaga shine mai kudin garin wanda yafi kowa dabara da karfi kuma sai kaga ba shine ba yana aiki ma karkashin wancan haka ne ko shi yasa Allah ya so abu raunin mutum bai hana Allah ya bashi kasan shi kamar yanda karfin mutum bai sa dole a bashi abin da ba nashi bai bai wani bawan Allah shi bai mai karatu ba bai na boko ba bai kaza ba amma kuma Allah ya bashi tarin dukiya sai abokan shi irin aboki tun na tasowa taron nan kasa abokinka na tasowa tare a gaban jama'a ma sai ja kunninka saboda ya san kawai kai shi ne shi kai ne shi ne ce da shi wai kai wane e na ganka da kamfani har da turawa ke maka aiki ya ce e ya ce to kai da kake kai magana da su kai da ko zo in kashe ka da turancin baka iya ba sai ya dariya sai ciro bandar ɗin daloli ya ce kaga waɗannan babu yaren da ba su ji a duniya ya ce tun da dai Allah ya bansu kawai na wani don haka kai ga kanin da kwalin digirin da kaza ai na fi ka ya ce kwarai kuwa ya ce to Allah ne ya yi kawai ka yadda da haka kaga wannan gaskiya ya faɗa mishi wa'azi ne ya yi a cikin hikima to saboda haka hatta wanda yake mai dabara ko mai ajizanci ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kaddara mu ko abin da zai ba shi wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sannan hadisi ya zo daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mumini mai ƙarfi shi ya fi alkhairi fiye da mumini wanda yake mai rauni shi ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wurin Allah shi mai ƙarfin sannan kuma fiye da wanda yake mai rauni ne sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasancewansu muminai kowanne akwai alkhairi tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ka kwadaitu akan duk wani abu da zai amfane ka ma'ana karka ji wancan hadisin malalacin ka ce a barin koma in kwanciya na in Allah yayi zan yi kawai zan yi ba haka ba Allah ta'ala bai kaddara abin a haka ba haka wani shi ma a ganin mu na Kaduna yazo yake ce mu wani abokin mu yace kai ni ba na daina wahalar neman kuɗi ya ce me yasa ya ce ai idan Allah kaddara kai ne kuɗi ne kawai jim za ka ji kayi kuɗi lokaci ɗaya sai na ce mishi ko kuma jim ka ji talauci ta kashe ka ba saboda haka in dai kana neman kuɗi ta shika tafi kasuwa idan kana neman ilimi ta shika tafi makaranta sannan ka hana kanka ka hana idan ka bacci a cikin dare man talabal ula saharar layali duk wanda ke so ya je sama to sai yayi kwanan zaune sai ya yi kwanan zaune duk wanda ke so ya assasa wani abu ya je ya dawo to haka nan zai ta haƙuri Allah ka sa mu dace duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwadaitu da abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kuma kar ka gajiya da yayyafi kogi kan cika ka tafi a hankali kai ta tayi sannan duk abin da ya same kan ji annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ce inda na aikata abu kaza da abu kaza ai da haka bai faru ba kun san ko muna da irin wannan ko mutum ya ce wallahi ni na jama kaina ai da kaza din nan nayi baka ga wani ba yanzu a ba gaskiya bane ko kayi irin wancan din yanda kake haka zaka ganka yanda kake haka zaka ganka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka duk abinda mutum yayi kargace ina da nayi kaza nayi kaza idan ma abinda baka so ne ya faru abinda ake so ka ce shine qadarullah wannan kaddara ce ta Allah wama sha'a fa'ala abinda Allah ya so shi yake aikatawa wanda kuma isa ya tambaye shi dalili domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa da kake da na sani ko da kaza nayi to zaka bude makanka kofan shedan da zai shigo ya lalata maka imani kayi rasa sarasasa ka mutum ya rasa imani kuma bai samu abin da yake so na duniya din ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito a hadisi na 6600 hadisi na ƙarshe ƙarƙashin wannan babi da ke magana kan imani da ƙaddara shine hadisin abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi manzan ya ce man naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kunnina yana cewa idan digon mani na ɗan adam ya kasance a mahaifan mace ya samu kwanaki arba'in da biyu a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki yana aikowa zuwa ga wannan ɗan tayi da ke cikin mahaifa aiko masa da mala'ika idan mala'ikan nan ya zo sai ya suran tashi irin suran da ake so ya zo gidan duniya da ni ɗinnan da ku ɗinnan duk haka ya faru da mu to shi ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai Allah ya halicci jin mutum da ganinsa da nau'in fatansa balarabe ne ko ba ajame ne shi ɗan afirka ne shi ko ɗan asiya ne duk inda Allah ya so a wannan lokaci sai a fitar da yanayin launin fatan mutum sannan kuma a zo a halicci namansa daga baya in ji Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah ya halicci kasusuwa wanda Allah madaukin sarki ya kaddara su fito a jikin mutum kamar yadda muka sani sannan sai Allah ta'ala sai shi mala'ikan ya ce ya ubangiji ma'ana ya gama nasa aikin an zo iya abin da Allah ya umarce shi sai ya tambayi Allah ta'ala ya ce da shi a zakarun am unsa ya Allah wannan ɗan tayin da ke cikin nan namiji ne ko ko halittar mace ce zai kasance sai Allah ta'ala ya zartar da abin da ya so in je annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai Allah ya bashi amsa da cewa wannan ina so ya zamto mace ce ko ya zamto namiji ne daga nan sai wannan mala'ika ya rubuta sannan sai ya ƙara cewa ya ubangiji ajaluhu menene iya lokacin da zai rayu za a yi barinsa ne ma ya je duniyan babu rai in kaso haka zai kasance ko ko zai zo ne ya kuka ya dawo ko ko zai wata shida ne ko shekara kaza ne ko zai ɗibi shekara ɗaruruwa ne yana ban ƙasa sai tambayi Allah subhanahu wa ta'ala sai Ubangiji ya faɗa abin da ya so na adadin lokaci da zai ɗiban makowa a duniya sai wannan mala'ika ya rubuta a ƙarshe sai ce ya Ubangiji arzikinsa ya labarin arzikinsa menene adadin abin da za a bashi na arziki a ban ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya zarce ubangijinka ya zartas da abin da yaso na gwargwadon arziki wani zai ta cewa da an yi shi hamshakin mai kuɗi kila kuma da an maka aka irin imanin ka da ka daina sallah a sahun gaba ko ba haka ban wani yakan ga wani mai duke ce dama ni ne wani Allah ya san zai iya ɗauka ne irin imaninsa sai masa wannan ita ce hikima amma wani ana kwatantawa da yi masa ta gomashin ni'ima to wallahi sai kuma ya butulci kawai ya biyo baya kaga wannan ba daidai bane zaka ga irin wannan a cikin irin rayuwar mu da muke yi a irin zamantakewar mu ina fata muna fahimta to Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya fada azabtar da abin da yaso sannan sai wannan mala'ika ya fita ya tafi da wannan felle wanda ya rubuta waɗannan abubuwa a hannunsa ba zai ƙara komai a ciki ba akan abin da Allah ta'ala ya umarce shi wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu muslim hadisi na 2645 yayin uwa musulmi kila wani ya tunanin to yanzu duk a cikin cikin mace ake haka kaga shedan zai iya zuwa ya rada ma wani wannan ka san amsan da zaka ba zuciyanka da shedan ya aka yi aka samar da kai daga rashi idan an iya samar da kai daga babu to inda da abin da ke da wahala wannan ne inda baka al'ata alal insani hinun adam ma al'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa ya halicci ɗan adam wanda a da a baya ma babu ambatan shi kamar mu da muke zauna a nan da za a ce a koma shekara ɗari da ɗoriya a baya ban tsammanin akwai wanda an ma san zai zo nan ban tsammanin haka kila sai iyayenmu da dai ban sani ba la'alla ana iya samu kaɗan daga ciki amma mu kaddara to mu dauki shekara 200 baya a unguwanku ba wanda ma aka san sunan shi ba amma san zai zo ba amma sai ga mu muna rayuwa sannan ka ƙara harbo su 200 nan gaba ba kuma zaka ga ko ɗayan mu haka ne ko ba haka bane sai dai wasu generation din su ma kuma su zo su rayu to idan har Allah ta'ala babu ɗan adam zai samar da shi to dan ya ce zai azaban kabari ya ce akwai wuta akwai aljanna akwai waɗannan halittun da tambayoyin da za a yi bai zama abin mamaki ba dan inda da abin da ya kamata ya baka mamaki shine inda aka samar da kai daga daga rashi to dan haka wannan da a takeice shine babu abin da ya magana akan imani da kaddara wannan kaɗan ne daga ciki abin da na rufe mana a wannan babin shine duk wanda kaga ya je aljanna waɗannan gaɓoɓi guda shida na hadisin sayyidina Umar wanda muka faɗa na imani da Allah da littattafai da sauransu bai samu matsala da ko ɗaya a cikin su bane aqidarsa ta yi kyau addinin sa yayi kyau haka duk wanda kaga ya je ya dawwama a wuta to ya samu matsala da ɗaya ko kuma duka waɗannan guda shida da ake magana a kansu ashe kenan kaga abu ne da ya kamata a ba su muhimmanci wurin karantar su da kuma ƙara yawaita tunatar da mutane game da al'amarin ingantacce a ke da su, saboda ne, hatta annabawa Allah maɗaukakin sarki yakan ja musu kunni, ma'ana yakan tunasar da su game da abin da ya shafi a ke da su. Ku duba annabi Yusuf alaihi salam, lokacin da ya zauna a gidan yari, a lokacin da ya ce ma wani ka ce ka ambace ni a wurin Ubangidanka, haka ne ko? Allah ta ce falabisa fi sijini biri asini. sai da ya ƙara shekaru kusan goma ƙasa da goma a cikin gidan yari saboda wannan magana Allah kaɗai yake jona ma ita ai shine mai badawa shine mai rasawa shine mai tsiratarwa shine mai halakarwa subhanahu wataala don haka Allah ta'ala ya sami tarayya cikin fahimta ayan mu ta gaba wa qala alladhina la ya'lamuna wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su da ilimi suka ce laula yukallimuna Allah ina ma mu da Allah ne zai mana magana mu da shi auta tina aya ko wata alama ta zo mana daga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ce kazalika qala alladhina min qablihim irin wannan magana da suka yi ita ce irin maganan da wanda suka gabace su suka yi milla qaulihim magana dai irin tasu wanda koda harfan basu zo harafi da harafi ba ma'anansu dai daidai wa daidai yake Allah ta'ala ce ta sha bahat ƙulubuhun zukatansu sun yi kamanceceniya da juna amma ka sani ƙad bayyanar ayati lallai haƙiƙa mun bayyanar da ayoyi amma ba ga kowa ba ba ce liƙaumin yukinun ga mutane waɗanda suke masu sakankancewa game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan tana magana akan jahilan mutanen ahalil kitabi waɗanda su ne yahudawa da ƙuraishawa da kuma musamman ƙuraisha ɗin ko Yahudawa da Nasara suka rinka cewa suka faɗi cewa laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ina ma da Allah zai mana magana wato kamar yadda yake magana da manzanni ai inda ana so su imani da yanda ake ma annabi wahayi su ma ai sai a ce ayi magana da su wani dan wani jikan wani ni ne Allah na ce ka yarda da ni kaga wannan girman kai ne da taurin kai da kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka suke fada cewa inda ina ma da za a aiko mu kowane ɗayansu da wasiƙa daga sama da sunan shi a ce wannan zuwa ga Abu Jahal ni ne Allah ina cewa kai imani kai kaza. Wannan maganganu ne waɗanda a baya an yi ta faɗinsu an faɗa ga annabi Musa alaihi salam. Haka ne ko sun ce arina Allah jaharatan su cewa ma suka yi a nuna musu Allah ƙiri da muzu su gan shi ya gansu dan adam dan adam wato shi yasa an ba Allah ba ba mai iya ma mutum ko ba haka bane kaga inda Allah yake da hakuri mal wallahi muna jami'a muna university wani yaro dalibi ne dan Kaduna yayi tama wata wata in ka ganta musulma ce amma ba wani alamar musulunci a tare da ita shiganta da komai shi kuma ma'addacin Qur'ani ne kaga fa hafizi ne malam Sadiq dan uwanka ne yayi ta mata wa'azi wallahi da ta zo shi akan shiga ne keɓe ta kuma ita mata nasiha washe gari da ta tashi kawai sai ciyo shigar da ma aina jiya ma musulunci ne kawai sai ta zo da fitsarar da ya fi na baya shi ne da ya ganta ban manta mai ce ba amma ba zan iya faɗi ba zagi ya yi ya ce kaza kaza wanci shi dama kake da kyau na kaza kaza sai ta ce kaiwa ne ba je kai ka ce ba kyau ba sai ce wallahi ai hijabi ma ba irin ku Allah ce ku saba ku irin ku presentable ta ce da gaske sai wani abokin mai kira shi ce mai ya haka wani maimakon ka ƙara jan hankalinta kai haƙuri har ta gane ya ce a'a in ba za ta aljannan ba bari mu danna ta a wuta a ga ɗan adam wallahi ustazu ne hafizi hafizi ne daram ya ce ce tunda ba za ta can ba ai bari mu tura ta can kaga amma ba daidai bane kamata ya hakuri wai me nake so nuna muku irin hakurin da shi Allah yake da shi yanda Allah shi yake hakuri da mu kaga mutun ya laifi ya laifi ya laifi Allah ne fa wanda zaka saba mishi ka saba mishi kai da yasa da ka juyo ko sai maka murmushi fatan sa ka dawo ya amshe ka duk iya nisan zangon da kai wallahi kana dawon Allah ya amshe ka kuma sai ya shafe bayan ya maida su kyawawa wannan zai sa ka so Allah zai sa ka gode ma Allah da ni'imar musulunci shi yasa idan ana maganar musulunci idan ana maganar ni'ima karkarin ka sa hannu a aljihu ka ji nawa ya rage maka ko ka duba alat ka ga dubu nawa ne ko miliyan nawa fara kirga imanin da ke cikin kirjinka shine ni'ima na farko don wasu sun fi ka duk wancan abin da kake hasashe din amma Allah bai ba su tagomashin imani ba kuma haka za su tafi su zama kamashin jahannam ka duba ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam har a danginsa ya zo wani na gargaran mutuwa yake cewa da shi kalimatan uhaddu laka biha inda Allah kalmar shahada kadai nake so kai ko baka yi sallah ba baka yi zakka ba baka yi azumi ba baka yi haji ba in dai ka bude mun kofar ka shigo zan shiga in fita wurin Allah har sai an mance tanka ba yanda an je wurin Allah ne ba musulunci haka aka rinka ziga shi a ce a targabu an millati abdul muttalib tunda kai kuma zaka bi yara ne ka kyala masu gari ka kyala manya ka kyala wanda su ne kaza ka kyala kaza ka kyala kaza karshe dai sai mutu addinin da ba musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la astaghfiranna lak ba dai ka mutu a kafirci ba to wallahi kaunar da nake maka ni kuma ba zan daina maka neman gafara wurin Allah ba malam umha anhu in dai ba Allah ne ya hana ni kaga kauna ko sai gashi ko Allah ta'ala ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Allah ta'ala ya ce lalle kai baka shiryar da mutum kawai dan kana san shi sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan shirya har ranar haɗuwa da kai to kaga wannan ni'ima ce ya kamata musulmi ya gode ma Allah a kansa kullun ya kamata mutum inda a ce kullun ana sujudu shukuri to abin ne ya kamata kai fara masjudu shukur wannan imani da Allah ya baka shine mafi girman al'amari shi yasa anan da suka ce me yasa Allah bai musu magana ba auta atina aya ko aya ta zo mana wannan yana nuna cewa suna da kangarewa da jijjin sun isa sannan kuma har a wani wurin sun rinka faɗa da annaba suna cewa lan nu'mina laka lan nu'mina lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ko na'am aramma
wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun to kage daga cikin maganganun su ne Allah yake nakalto mana wasu sun ce ma to sun ana so su imani su ga Allah su da shi sannan kuma Allah ta'ala da kansa da yake lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa ahlul kitabi suna tambayan sa akan cewa me yasa ba a saukar masa da littafi daga sama ba wanda za يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء na'am فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم to kun ga Allah subhanahu ta'ala ya ce suna tambayan ka su ahlul kitabi akan cewa me yasa ba a saukar musu da littafi daga sama ba kamar yadda muka faɗa a ɗazu kowa a turo mai da sunan shi wa zuwa ga sarki wane zuwa ga wane na ƙasa kaza da makamantan waɗannan sai Allah ta'ala ya lallashi zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka damu kar kuma ka daina abin da na ɗora maka sun tambayi annabi Musa abin da ya fi wannan girma sun ce sai an nuna musu Allah to kaga duk lokacin da kake cikin wata damuwa sai kaga wanda ya fi ka damuwa kakan ji saukin damuwar ka kora a cewa damuwar ka bata gushe ba haka ne ko ba haka ba akwai wani lokaci da da jimawa tun muna dan samarin sosai mahaifiyata ta mara in je asibiti ni kuma ina jin jikina da dan karfi karfi da dai na ji a yau zai fi karfi na sai na tafi na je sai ne ta jinkiri ni ban so in ga likita sosai muna zaune za a ga likita duk mun yi layi kowa ya jigum ana sannuwa na sannuwa ne wallahi sai gashi an wuce da wani yana amai jini na zuba jikinsa ba mu faɗin nan masu da kuyi kuyi duk muka tashi mu muka kama muka shigar da shi kun banci magana ba jerin marasa lafiya ƙarshe duk su suka tashi suka kama shi aka shigar da shi wurin likita aka kai shi emergency muna fitowa na ce to jama'a Allah ba mu alkhairi ga katin ka na ce ai ni na warke na riga na samu paracetamol za mu je mu karasa da azkar kuma an riga an gama to haka abun yake idan kana jin ka shiga cikin kunci shi yasa a babun zama da mutane in ka ga mutum cikin damuwa kaka kokarin ka nuna ko damuwar tana da girma ka nuna masa karama ce in dai kana kaunan shi kaman iyaye kaman mace ga mijinta kaman ƴaƴa da alaka da sauransu in ka ga mutum cikin wata damuwa in damuwar ta kai ɗari ka nuna masa ai wannan abin fa ta yiwu ya iya zama bakwai sannan kuma in ka ga dai har yanzu bai gamsu ba to tunano mishi da wanda ya shiga damuwar da ta fita shi kuma Allah ya bashi mafita akalla zaka ga ya samu dan natsuwar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya gana na Aisha Allah ya kare da a gare ta yace ya na ganki wani iri tace kaina ke ciwo yace kap kanki ko kaina kin jina wa kan kaman zai tsagi kaga wannan shi ma wani sirri ne na iya zaman aure ko eh mana ya kamata ustadai su kowa iya zaman aure su fi kowa kuma iya rike mata eh su ko su ƙara auren ba a ji a baki na ba sun ka sa gwamba su kona tukunya na tun ban tun ban tun ban kai ko ina ba to saboda haka nan haka su ba matan ya kamata mace su koyi da ummu salam kaga mace ce da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin razani da tashin hankali ya tai zuwa tai sulhu hudaybiyah ya ce a yanka a yi aski sabai suka ja suka tsaya su ga ko za a ce dai a tafi ɗin saboda addinin ya ɗaga kishin addini ya sa su aka yana shiga gida yana maganganu irin na zuci sai ta rinka ji yana tsoron kai Allah ya musu azaba ta ce Allah ba zai musu azaba ina tsoron kada muna furce sau ta ce ba falasi wannan me ya faru zauna ta ba annan su sallan abinci yana su sannan take ya ce gashi gashi ta ce to ai wannan mai sauki ne kun ga abin da muke faɗa ya ce wannan ne mai sauki ta ce eh ga abu ga mafita ya ce me mafita a gashi ana shawara da mace aka abin da ya shafe ta eh mace in kana neman mafita a duk wata matsalar duniya duk girman ta ka tambayi mace amma da sharadi kada ya shafe ta dan idan ita ya shafa to wallahi in masallacin unguwanku ana rufewa to za ka yi kwanan shago ko da kali saboda ka ga ai abin da ya faru ita ce ta ce je ka yi aski ka yanka dabbanka ko ba ka ta ce ba ta ce idan ka yanka naka ba su yi ba to daga nan ne sai ka ce matsala ta auku ilai ko yana zuwa yadda sai suka yi masa ɗa'a to kaga ko wanda ta zama majalisar ɗinkin duniya ita kaɗai ta ɗinke barakan duk duniyar kar ku manta kuma su ne suka kore shi masallaci kwana ashirin da tara waccan matsalan ta duk duniya ce ta warware ta yanzu da matsalan teribas ta dawo gida sai kuma sai aka ya mutsa hazo suka ce da baya nan mun fi kowa shiga damuwa mun kosa ya dawo yana shigowa sai mai ɗakin gabar ta kalle ta ce me yasa ba kai kwana talatin ba kai ashirin da tara ka dawo kaga wallahi karki gwada yi ma mijinki irin wannan tambaya shi annan sulasala kawai sai fara fatawa sarki bawan Allah sai ce ai wata kwana ashirin da tara ne ko talatin in yi kaji sai aka koma fi kiwo kuma to kai yanzu aka gwada ma wani ala mamma ke kiri ya da miki da kitiko ya riki da takarda an samu matsala to amma dai akwai abun koyi a ciki Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abun koyi mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi ina ga duk yadda za mu so ma wannan aya adalci ba lallai ya yi ba amma dai Allah ta'ala yake cewa da suka ce har sai a zuwanuri suka ce sai an nuna mana Allah mun gan shi kiri da muzu da wa qala allazina la ya'lamuna laula nuzila wa qalu laula nuzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadira wasu su sun ce me ya ana to in ma Allah bai magana ba ya turo mala'ika ya zanto mai gargadi tare da shi idan annabi ya ce Allah ya ce ku yi imani za ku shiga aljanna ko kar ku yi kafirci za ku shiga wuta sai a ga mala'ika yana cewa gaskiyanka annabin Allah abinda ka faɗa haka ne Allah ne ya ce ka faɗi wai haka suke so a yi musu kun ga mutane ko suka ce me yasa Allah bai saukar da mala'ika bai zama mai gargadi tare da shi aw yulqa ilayhi kanzun ko a sako da shi da wata taska ta dukiya wallahi gan shi da mamakon dukiya kaga 'yan duniya su kuma ƙarshen zalika mablaguhum min al-ilmi sun manta aljanna lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce aljanna akwai asar din da ke faɗa cewa Allah ya ce wa aljanna takallim yi magana da aljanna ta tashi magana sai ta ce qad aflaha al-mu'minun masu imani sun rabauta sun ji dadin su Allah ka sa da mu da ku muna ciki to kaga wannan abin da suka nema Allah madaukin sarki suka ce au takuna laku jannatun min nakhilin wa idar ko kuma Allah ya bashi wasu lambu na dabbinai da inabi kamar yanzu a ce dai abin da ya fi komai zama dukiya mai tsada a irin lokacin da ya zamto haka ne to wannan kuwa wasu su suka ce kai ba mafala mai imani da kai ba har sai an buɗe mana ruwa muna ganin tafki ƙoramu na gudana ba aljanna an ce matsalul jannati allati wa'ida almuttaqun ba fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa haka Allah ya faɗa ko akwai koraman giya shi yasa abokina karkasha ta duniya ta lahira na jiran mu insha Allah na ka je lahira ai duk gidan giya za mu tafi ko ba ta can za mu je mu sha irin ta aljanna ko ba haka ba ne wanda ba za ta bugar da mu ba ba za ta samu yin tsirara a kan titi ba mu yi abin kunya a gaban surukanmu ina amina shan ta hamrin lazzatin ne ma sai ka ya motsa saboda daɗin ɗanɗano shi yasa karkai sha'awar ta duniya kai hakuri in ma kana shan ta ka tuba Allah zai yafe maka ka tuba wallahi ka tuba kana shan giya ka tuba Allah zai yafe maka kana da sauran dama kuma Allah yana son ka sanda ka samu matsala shine sanda ka ji ana kabbaran sallan da ba za a yi mata ruku'u ba akan kunninka na hagu to daga wannan ranar fa la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un mutum bai da daman da zai iya yin wasiya ya ce da Allah gado na a sai buta ko Qur'ani a kai masallaci dan ya biyo ni lahira wala ila ahlihim yarji'un sannan mutum ba zai koma cikin iyalansa ba ballantana ya gansu ya shewa su ɗebe masa kewa ya gusar da sha'awarsa wannan ba zai ƙara samuwa ba daga nan sai dai ka ji ana man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta ƙulu a fi hadar rajulun lazi bu'ita fikum abinda za ka ji suna biyo baya kenan shi yasa in ka san kana zunubi watan ramadana dama ce na ka bar zunubi dama ne na ka bar shi koya duk abin da kake so ka koya na da'a a ramadana za ka iya kulla alaka da Allah ka zarce bayan ramadana haka abin da kake na laifi insha Allah za ka iya nisantan shi har bayan ramadana kuma ka doge a kansa ‘yan uwa masu albarka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fe mana sai da Allah ya da fuskokin mu a gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh